أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a goma da watan rabi'un al'akhir shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da hudu da watan goma sha daya shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine littafin sunan abi daud na alimamu abi daud da sajistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu sala mun fara kitabu sala a cikin kitabu sala mun fara satin da ya gabata tsakiyar karatu ne muka tsaya babun filma waƙit baban da ke bayanin lokutan sallah eh a cikin sha'anin lokuta mu nura da kyau a cikin kutubu sitta babu wanda ya ba ma sanin lokutan sallah mahimmanci kamar al-Imam Abi Dawud duk wanda ya karanci kitabu na mawaqitus sala na cikin sunan Abi Dawud to ya fahimci lokutan sallah ɗari bisa ɗari. sauran bawo ba su ka ba amma wanda ya kyautata malamai ba su bar komi ba yan uwa suna bayanin duk in kana son kaza mafi inda zaka dauke shi dauka kyakkyawa cikin littafi kaza ne tsakanin kutubu sitta idan kuma kana son kaza wanda ya kyautata shi shine wani a cikin su kuma duka dukufa da sharhuhuka na littattafan wannan su suke tabbatar da wannan eh kahin muhara akwai dan bayani da zammi a cikin wani littafi wanda tajjiya wanda yake gani a cikin nan abin da nake faɗakar da kanmu yan uwa duk wannan majmu'i na sahih bukhari da mun gani suna fa hidima ne ga wannan karatuttukan namu mutum ya sa akan shi cewa duk abin da ya ga an aika kai ya cuci kan shi banza da shi ya dauke shi irin na sauran majmu'a ta kileka ya tabbatar da cewa duk abin da na aika yana da alaka da karatuttukan nan kuma zai taimaka ma mutum wani abun takaicewa ne wanda ba mu shi a karatu ba a can in mutum ya kokari zai same shi wani abun kuma na aika shi da niyyar wataran muna bukata shi muna zuwa gare shi idan mutum ya ya nura ya ga menene aka kawo a ciki jiya na aika wannan littafi mai safha goma sha tara ne ina ga an kira shi da sunan risala ta ni khadiyya ta ni muallimi laifar guda biyu ta babban malami gwarzon hadisi al-imamul muallimi al-yamani wanda yau na zamaninmu ne karshen ta ma wasu kamar natijan wancan da ran shi ya rasu malamin shekara shi hamsin da takwas da rasuwa yau yan shekara hamsin da takwas da rasuwa ko da dai ba abu wanda ya kai amma dai akwai wanda ya ɗan ji kamshin shekarun rasuwar tashi al-muallimi Allah mashi rahama Abdurrahman al-muallimi babban malamin Yaman ne Allah maɗaukin sarki ya ba shi ilimi mai albarka shine mai littafin al'anwarul kashifa bima fi ta'anibil kausari min zalal wal abadil wal abadil al muallimi Allah mashi rahama yana littafi wannan littafi ne yayi raddi akan kausari wani malami da yake kira kausari ko yake ba an kira ya ce dan iska ne dan saboda mutunan banza ne yayi littafi mun san khatibul bagadadi wanda duk duniyar ilimin hadisi ta san shi irin wannan abin da abu jabbar ya kawo kan mutum ya tunanin cewa kan shi aka fara a ko uwayen shi akan abin kausari ya yi a yaman ya yi a wancan lokacin ya yi ta'anibul khadib cin mutuncin khadib kawai sunan littafin shi kenan khadibul bagadadi ya ci mutuncin shi ya zage shi ya yi ta abubuwa to al'imamul muallimi al-yamani zamanin su ne sai ya yi littafin cewa ta wannan al'anwarul kashifa haske mai yayewa gami da bace-bacen da ke cikin littafin ta'anibul khadib na al-imamul kausari wanda ya ci mutuncin khadibul bagadadi to wannan littafin babban littafi ne a cikin ilmin rijal ana yayi duk wata masail na ilimin hadisi radi ne yake ga wani mun san cewa kamar da malamai suke cewa idan malamai manya guda biyu suna yin suna aka samu rishin jituwa tsakaninsu suna raddi tsakaninsu to a lokacin aka samu ake samun ruwan ilimi yana zubowa don saboda a lokacin da sa'an shi yake magana zai je yayi shirin da inda wasu ɗalibai yake ma bai bukata wannan shirin to al-imamul mu'allim haka ka'ida ce duk malamin daga aka yi raddi ibn hajar Allah mushi rahama in ka je a littafin shi intiqasul i'tirad da yamma raddi al-ibgal imamul aini mujallad bi ne ilimi ne wanda a littattafan shi kab baka samun shi me yasa dan saboda nan da sa'an shi yake magana shine al-imam badruddin al-aini rahimahullah yana mishi raddi to haka nan duk wanda suka yi a ka'ida ba irin na zamanin mu na zamanin mu in zai yi zage-zage ne zaka ji to amma su ilimi ne suke zuba wanda a wasu littattafan wanda ba wa'annan ba har abada ba ka samu ilimin nan to almarul kashifa haka nan ne ya zama na babban masdar ne na zamaninmu ne fa bai jima ba amma babban masdar ne a cikin ilmin rijal manya-manyan malamai hukunci akan hadisai da sauransu yana fa a takaice dai malaman hadisi sun tabbatar da cewa masdar ne akan ilimin hadisi duk da bai jima ba saboda albarka da ilimi har da hoton malamin na aika mutum zai gan shi tsoho wanda ya abin nan to Allah mashi rahama ya tahi karatu ƙasar hindu bayan ya tahi karatu ƙasar hindu na ilimin hadisi baban shi ya yi ta aika mashi baban shi babban malami idan ya karantar da shi a gida ya ƙare karatun garin naɗa kuma ya buƙaci bulaguro ta ƙasar hindu don ba a yi malaman hadisi kamar na cikin hindu ba wannan kan shi da muke amfani da shi sharhin sunan abi daud na malamin ƙasar hindu ne azim abadi dan hindu ne mai aunul ma'abud a tarihi babu al'umma ƙasar da suka ma ilimin hadisi hidima kamar malaman hindu malamin hadisi sun tabbatar da hatta a zamanin mu yanzu a wajen yi ma ilimin hadisi hidima a rubuce da karance na daga mafi cikin mafi misali kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al lilmuttaqil hindi na malamin hindi ne mujallar goma sha takwas duka akan matanin hadisi Allah mashi rahama to haka nan akwai mai gayatul maqsud fi halli sunan abi daud wanda shi ma dan hindi ne duka littattafai masu yawa an ka samu sharhin hadisi ka samu na dan kasar hindi to ka tabbatar da zaka samu ilimi mai albarka dan saboda musulmin kaɗan ne goma sha biyar bisa ɗari to amma ko malamai gari saboda an kwatanta nisbar jama'a da yawa ce suna da al'umma wajen miliyan ɗari hudu yan zaman ƙasa wajen miliyan ɗari hudu to aka ɗauki sha biyar bisa ɗarin su ba kaɗan ba ne sun lullumka nijar da nijeriya da ina da ina to wannan a cikin suke da madrasa ta hadisi wadda babu kamarta almuallimi al-yamani ya tafi can karatu baban shi ya ta aika mashi letter akan ya samu labarin shi da ina yake yaya karatun mai katar da bai samu ba lokacin letter ce ake ba waya balle ya buga ko ya mishi wasa bai ce muna guri kaza sai ya yi samu ya aika mishi wannan letter in to wannan letter in kanta da ke babban malami ne yan kalmomin da yi bayani da wani dan da wani malami shi ma da yana arma da wannan yaye shi shi ma yayi musu raddi letter in shi ce kawai kamar haka cikin wannan takardun ba wai shi ya rubuta ba kamar ciki wannan takarun da gashi wani ya hudu wani ya ga rubutu na a ciki sai ga cewa bare ya haƙaƙa shi wata to shi ya yi ta ne wani ga letar ɗin shi ta hannu sai ga bare ya haƙaƙa ta ran saboda duk abin da ya shahi babban malami yana da albarka to ya haƙaƙa su a cikin nan gurin ya siffanta ma baban shi cewa alhamdulillah mun iso ƙasar hindu lahiya lau kuma garin kasar hindu ya ta ba shi labarin tarihin ga yadda take cikin mu a waje gari kaza muke a garin akwai firak na addini akwai yan kadiyaniya akwai malaman hadisi akwai malaman kaza kuma ni inda na zo kin guri kaza na dan baban ya samu nutsuwa cewa dan shi ya zamana ya tafi guri mai kyau ya ba shi wannan labari to wannan a ciki akwai dan bayani da aka kawo a cikin wannan kan kasar hindu muhimmancin kasar hindu a hadisi me yasa na ɗauko wannan magana saboda mai sharhin da muke amfani da shi wanda zan mu ga tarihin shi na can ne na kasar hindi ne don mutum zai yi tunani an ce indiya kawai kunafunai zai yi tunani da wake-wake wannan 'yan sharri ne da 'yan bautar rana da 'yan wannan to kuma daga hura daga hura kuma suna da malaman na hadisi wanda har yanzu an tabbatar a yanzu da muke magana babu malaman hadisi kamar kasar hindu kasar indiya daga su sai 'yan masar suke biyu musu daga su 'yan saudiya wannan akan mustawar daula akan ilimin hadisi ake magana wanda yake dauke da hamil tarwa ta malaman hadisi a wancan lokaci shine babban malami a Sheikh Siddiq Hassan Khan mai rasuwa shekara 307 da kuma babban muhaddis Nazir Hussein Dahalawi mai sharhi wannan littattafai da dama malamai da dama manya-manya gwarazan ilimi masu karama suka fito a cikin musulunci a kasar hindu wanda sun yi tasiri akan maktabar ilimin hadisi dukkan wata maktabar da ka je mai shi da kanta zaka tarda ta cike take da littattafan hadisi na kasar indiya ilimin da ya shahi ruwaya da ruwa da ilimin da ya shahi sharhin hadisi malamai na zamani sun yi bayani sun yi ta bayani akan juhud da kokari na malaman kasar hindu har yadda al'allama babban malamin muhammad rashid rada ba misira yake cewa dan ba kular yan uwanmu ba na malaman kasar hindu da ilimin hadisi a wannan zamanin da ya buce a cikin garuruwa da dama a misir ce ilimin hadisi ya ɗanyi ƙasa-ƙasa da sham da iraki da hijaz tun lokacin ƙarni na goma na hijira har sai da aka kai raunin yana ƙasa yana ƙasa har zuwa ƙarni na goma sha hudu a cikin haka muqaddima muftahu kunuzu sunna al-allama al-muhaqqiq abdul aziz al-khawli yake cewa wala yujir fi shu'ub al-islamiyya ala kasratiha musaurara da kyau ba a samu a cikin yanki-yanki na musulunci ga duk yawan da gare su a duniyan nan da dukkan nau'i nau'in su wanda ya bama ilimin hadisi kyakkyawar kula da kyakkyawan kula da shi a wannan zamani kamar yan uwanmu da suke kasar hindu wannan mutane ne wanda an samu hafizan sunna a cikin su yadda ake samun hafizi na qur'ani haka ake har da hadisai kutubu sitta mutum ya zo a yi ta tilawa yadda ake tilawa qur'ani haka suke ma kutubu littattafan hadisi ya ce wanda a wancan lokacin wajen fahimtar ilimi na hadisi kamar yake cikin mai fitahus sunna to haka wannan malamai ne wanda abin da yasa ne wannan dan bayanin dan mu san wannan kin mauki inda suke da shi a cikin ilimin hadisi me yasa ran saboda an ce kaza ta kasu sun ka ne wajibin ka ne ya zamana ya kasance mu da muka ce ta kasu sun mu ne hadisi ya zamana a abin da ya gabata na zamanin baya kana da masaniya ba a taɓo ka aji ba san komai ba akan abin kakka yarda a ce cikin abin da ya zama na ka ne a same ka da rauni har a zamanin ka da ake magana har a zamanin ka da ake magana ka san su wane ne su wane ne wanda suke da dauri cikin abin meye matsayin su da masu sukar abin dan ba ka bari ba ku da kuke cikin takhasusun sunna masalan takhasusun hadisi to wajibin ku ne ku yi kokari yanzu muna cikin majmu'a ta malamai da kullun alal akalli zaka samu ɗarin rambahasi suna sabkowa na mutakhassasu na hadisi da kataran na hadisi sun kai dubu talatin da wani abu wanda duk wanda ya bahasi zai aika menene ake yi kowa ya san abin da ke gudana a duniya takhassusin shi kuma wannan tsari ne na zamani hatta da likitoci daga wanda zaga an ce wani likitan kashi ne duk wani likitan kashi na duniya suna da tawasul da shi ya san abin da yake gudana da in yayi wani bahasi a cikin takhassusin kai ma zaka iya fa'idanta ba za a kwankwashe ka ba a ji shiru ba ka san ba an yi abin aibu ne ba karami ba a wajen malamai to haka nan malaman addinin ma an ce kaza ta kaso sun ka ne ga wanda kasance marhalar doktora to ya zamana a ce babu wani abin da za a tuntube ka a ce baka da masaniya a kan shi bai yi ba masalan a zo a ce mana ai akwai wani malami a yanzu yanzu nan a wannan zamanin yana can kasar kaza yana ta zazzagin sunna yana ta raddi ga sunna yana ta kaza kaza in ce a ai ban san ba da wannan to na ƙasa ne in dai abin ya ɗan jima an yaɗa shi abinda ba a yaɗa ba a gidan shi yake a tsakanin shi da ɗiyan shi da ɗaliban shi wannan daban baka da ikon ka san shi amma abinda har ya yaɗu duniya ta sani to wajibi ne kenan wannan musan cewa ilimi yan uwa abin a tashi tsaye ne ba abin kwanci ba ne zan mu tashi hadisi na ɗari uku da gomiya tara da ɗaya wannan yar muqaddima dan saboda sati mai zawa zan yi sharhin babban malamin da muke amfanuwa da sharhin shine al-azim abadi mai sharhin sunan abi daud shi kuma malamin kasar hindu ne a cikin sharhin sunan abi daud mu'asir ne shi ma bai jima da rasuwa ba amma ya kyautata shi shi wancan almuallimi al-yamani yana da sharhin hadisai dan yayi karatu a hindu yana da sharhin hadisai littattafan shi akan ilimin hadisi sama da 80 sama da 80 hadisi na 391 yake cewa haddasana musaddadun mun ga musaddad yanzu a cikin dan malamin su duka ne musaddad ibn musarhad أبو داود كي حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود أخبرنا بدر بن عثمان أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي ونمي تنبيه يا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا النبي بميدو مش كومي با حتى أمر بلالا حسي دي أمرتي بلال فأقام الفجر إقام صلى الصباح حين انشق الفجر لوكتين دا الفجر كيتي هي فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه sai ya yi sallah lokacin da mutum bai san ba fuskar ɗan uwan shi ma'ana da duhu duhu kenan baka iya gane ɗan uwanka aw awur rajulu la ya arifa man janibi ko mutum bai gane wanda ke gehen shi sun ma'amara bilalan dan sanan da yace la ya arifa waje sahibihi baka gane fuskar ɗan uwanka tana yiwa wani ya ce a wanda ke nesa kamar daidai nan da metar guda ko daidai nan da karar lawal hamma a sai yace allazi bi janibihi ya fassara cewa wanda ke dabara ka gashi a nan gurin yana kusa da kai ake magana sun ba amara bilalan ya umarci bilal fa aqama az-zuhra yayi tada iqama az-zuhr hina zalata shamsu lokacin da rana ta gushe hatta qala al-qa'il har mai hada zai ce in tasaffa naharu rana ta yi rabi ma'ana wa huwa a'lam shi yahi sani wanda ma mai hada wanda bai gani ba sosai zai iya cewa ma rana tsakiya ce ma take ko sun ma amara bilalan sannan ya umarci bilal fa aqama al-asr yayi tsaye da sallar al-asr wa shamsu bayda rana tana fara murtafi'a ta dago wa amara bilalan ya umarci bilal fa aqama al-maghrib ya sallaci magriba hina gabata shamsu lokacin da rana ta ta fada wa amara bilalan ya umarci bilal fa aqama al-isha ya tsaye da sallar isha yayi iqama hina gaba shafaq lok a rika kashe saluloli da Allah a sa su mada aviyon a rika kokarin sawa mada aviyon ko kuma mutum ya sabke rezu dan ni in zan shiga karatu dan kauce ma tashwishi har abada ba kaga ina karatu ba wani yayi kira duk lokacin da mutum ma zai ji yana ta kira na bai samu na tabbatar da ina cikin karatu ko ni ɗaya nike yi kawai kashe ta nike shiga harkata don saboda tana da tashwishi sosai wa amara bilalin ya umarci bilal fa a kamar isha ya tsaye da sallar lisha hina gaba shafaku lokacin da shafaki ya kau ya bace falan ma kana min algadi yayin da gobe ta yi sallar fajara wan sarfa yi sallar asuba ya take shi fa kunna sai muka ce a tala'ati shamsu shin rana ta huto ma kenan yau an barta kuma har sai da haske yayi sosai har ma muna cewa mu leka anya rana bata huto ba fa aqama zuhra ya tsaye da sallar iqama azhar fi waqti al-asr a lokacin sallar al-asr allazi kana qabla hu wanda ke kahin wannan ajiya lokacin da aka yi la'asar na jiya yau shi aka yi azhar anan duka lokacin ya nuna cewa daga wannan da suke cewa an ya rana ta yi tsakiya ma mu dauka kamar daga wata sha biyu da rabi har zuwa wancan lokacin da ya faɗa har lokacin da ya yi sallar la'asar wanda kuma gaba zan mu ga taudihi kirara mun yi bayanin cewa lokutan sallah wanda ya karanta su a sunan abi daud ya fahimce su matukar ya sa hankalin shi a ciki kala yace wa sallar asar wa qaris istafarat shams ya sallaci la'asar sallah ta rana ta yi fatsi fatsi yau kuma la'asar he da rana ta yi masar masaran nan daga ta yi kusan alamun hadawa au kala ams ko kuma yace jiya amsa mare ce hai sai da mare ce yayi wa sallar magariba ya sallaci magariba qabla an yagiba shafaqu kahin shafaqi ya hada wa sallar isha ila sulusul layl ya sallaci lisha zuwa ga sulusun dare sun makala sannan sai ya ce aina sa'ilu an waqti sala ina mai tambaya game da lokacin sallan nan yace al waqtu fi ma baina hazaini lokaci tsakanin lokutan nan guda biyu da nayi sallah cikin su annabi nan alayhi salatu wasallam ya ki bashi amsa da baki kyarara ya so ya bashi amsa da usulubi na wannan na aikace a aikace wanda yana da cikin usulubai na annabi sosai yayi sallah ya ce sallu kamar ya tumuni usalli yayi aikin haji ya ce da ta'khudhu anni manasikakum duka dan ya nuna musu tarbiyya a aikace kuma wannan babban babe ne yana daga cikin abin da nake da niyya usulubu tarbiyya a zama a cikin karanta a cikin sunnar annabi alaihi salatu wassalam ko da na manta zuwa wani lokaci wani ya tuna mun yana daga cikin abin da nake so mu yi daura kan shi usulubin tarbiyya duk wanda yake mai da'awa ne in aka yi wannan zai ga zai fa'idanta sosai ya san hanyoyi sama da sattin wanda annabi yake amfani wajen isar da sako ga wanda yake son isar ma sako wanda in ka ɗauke su kai ma zaka samu fa'ida a rayuwarka da wanda kake ma wa'azi da rayuwarka da iyalanka da rayuwarka da ɗalibanka da rayuwarka da yaranka wannan sosai zai taimaka tun bara nake da ne shaidan yake mantar da ni kala abu daud abu daud yake cewa rawa suleiman ibn musa suleiman ibn musa ya yi ruwaya daga abba daga jabir daga annabi sallallahu fil magharibi na hau haza ya ce a magariba irin wannan sun makina ita lokaci ɗaya gare ta a irin lokacin ta na jiya haka aka yi ta yau laisa laha illa waqtun wahid sun maka sallar isha sannan ya sallaci sallar isha qala ba'dhum wasu suka ce ila sulusul layl har zuwa sulusun dare wa qala ba'dhum wasu suka ce ila shadri har zuwa rabin dare wa kazalika rawa ibn buraida hakanan ibn buraida ya rawaito an abihi daga baban shi anin nabi sallallahu alaihi daga annabi alaihi salatu wassalam wannan al-imam abu daud ya yi bayani ne akan hanyoyin hadisin yana daga cikin manhajin shi Allah mishi rahama hadisi na 392 al-imam yake cewa haddathana ubaidullah ibn muaz akhbarana abi baban shi ya bashi labari akhbarana shu'ba an qatada annahu sami'a aba ayub yaji aba ayub an abdullah ibn amri daga abdullah dan amri daga annabi sallallahu alaihi yana cewa waqtu zuhuri malam tahadur lokacin azhar shine matukar tahadurul asr matukar lokacin la'asar bai halarto ba lokacin la'asar bai zo ba wa waqtu al'asr lokacin la'asar kuma malam tasfaru shamsu matukar rana bata yi fatsu fatsu ba bata yi jajaja ba wa waqtu al-maghrib lokacin magariba malam yasqudu fawra shamsi matukar tsage na wannan na rana sauran ja na rana bai bace ba shafaki nake so bai bace ba wa waqtul isha'i lokacin lisha'i na nisfin layli har zuwa nisfin dare dare ya raba tsakiya wa waqtu salatil fajr nan abinda mutum zai fahimta lokaci ana bayani ne wani hadisin yana bayanin ikhtiyari wani yana bayanin alwaqtu farkon lokaci wani yana bayanin tsakiyar lokaci to wannan ana bayanin ikhtiyari fa lace waqtu salatil fajr lokacin sallah asuba malam tadlu shamsu matukar rana bata fito ba a cikin hadisin nan da al'imam yake cewa da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa faura shafaki faura shafaki manura da kyau inda aka samu matsala malamai suna intibahi akai faura shafaqi ya zo a cikin muslim shi cewa faura shafaqi da ta faura shafaqi shine intisharu shafaqi watsuwar shafaqi haka al-imamun nasa'i ma ke ciki a wajen shi kuma ita ce ruwaya mafi inganci wannan malamai sun yi nuni akan cewa faura shafaqi wannan kuskure ce faura shafaqi shine baqiyatu humratu shafaqi fil ufiqi amma wacce koda wannan dan sahihi ne hadisin amma ana maganar asahu wadda ta inganci ita ce ta sahihi muslim cewa faura shafaqi babe na gaba babe na biyu al-imam al-bukhari Allah mashraha al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa babu wakati salatin nabi baban da ke bayanin lokacin sallar annabi alaihi salatu wassalam wa kaifa kanu yusalliha kuma yaya annabi yake sallat yake yake sallatarta hadisi na 393 da yake cewa haddasana muslim bin ibrahim akhbarana shu'ba an sa'id bin ibrahim an muhammad bin amri wa ibn al-hasan bin ali bin abi talib eh kala yake cewa sa'anna jabiran mun tambaye jabir an wakati salati rasulullah game da lokacin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce kana yusalli zuhra yan uwana ina intibahin mu mu rika duk inda aka ambaci annabi wajibi ne yayi salati ko so dubu za a ambace shi yana daga cikin hikiman ma da ta sa na zabi karatun mu cikin juma'a dan yawan salatin nan da muke yi ya kasance mana an samu riba biyu fa kala sai yake cewa kana annabi sa kana yusalli zuhra ya kasance yana sallatar azhar bil hajira da garjin rana wal asr la'asar kuma yusalli al asr kenan wa shamsu hayya rana tana rayi wal magaribi ita kuma magariba magariba kai nake so yana sallata ta iza garaba ta shamsu idan rana ta fada wal isha isha kuma yana sallata ta iza kasuran nasu idan mutane sun yi yawa ajjala sai ya gaugauta wa iza qallu idan sun zo kadan akhara sai annabi ya jinkirta wasubhu bi wasubha sallah asuba duka adafi ne akan yusalli kaza yusalli kaza wa yusalli subha yana sallata asuba bi galasin da jijjihi wannan hadisin kenan a cikin hadisin da yake cewa bil hajira da garjin rana al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari yace shine lokacin da rana tana cikin tsananin zahinta ake nihi shamsu hayya kuma da yace rana tana rayi al-Imam al-Khattabi yake cewa rayuwar rana ana fassara shi akan huska guda biyu ɗaya shine cewa rayuwarta shine tana cikin tsananin haɓaɓɓakarta da sauran zahinta yana nan bai karye ba huska ta biyu shine cewa safa'u launuha shine tana tsaf babu wani abin da ya shige ta na tagayyuri ma'ana babu wani abin nan da ya shige ta wani duhu duhu ko wani buji buji a tare da ita tana nan tsabkinta Khattabi yace haka ake fassara shi guda biyu hadisi na 394 الإمام أبو داود يكي تشوى حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال يكي تشوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر النبي صلى الله عليه وسلم ينا صلاة الظهر إذا زالت الشمس إذا رانا تاغشي ويصلي الأسر ينا صلاة الأسر وإن أحدنا لا يم لا يذهب إلى أقصى المدينة ينا تهيا كان نيسا دا مدينة ويرجع هيا كومو وشمس هيا رانا تنا رأي يانون تشيا دوري صلاة الأسر ونسيت المغرب نامن تشي شأن المغرب wa kana la yubali ta akhirar isha yace bai kasan kenan yake nuna mana sahabbai suna kokarin bada amana cikin ruwaya wanda wani daga cikin wanda Dr. Mahmud Yamma Raddi daga cikin shubhar da ya kawo cewa ai sabon hadisai wannan ya kawo shi da lafazi kaza wannan ya kawo shi da lafazi kaza kuma hadisi da yake nuna cewa abinda suka ga dama suke tasarrufi cikin lafazan annabi ba zan mu samu nutsuwa ba akan ƙarya ta shigo ciki ko dan kowa yana hadar shi ko bai san ba akasi ne kamar yadda Hausawa suke cewa makiyinka ko ruwa ka fada ya ce ka tada mishi kura su gasa suna kokarin kowa lafazin da ya ji daga annabi ya bada shi shi kuma ya mushi muguwar fasara yana cin mutuncinsu da abin Dr. Muhammadu ya mushi kyakkyawar raddi a cikin littafin shi yace wa kana la yubali ta'khir al-isha ila sulusil layl summa qala yace summa qala ila shatr al-layl sai yace har zuwa ga rabin dare qala yake cewa kana yakrahu an-nawma qablaha ya kasance yana kin barci a wannan da ya kawo abin nan nukutar da muka yi bayani kan cewa mutum koda takassusun shi ne wannan bahas na Dr. Muhammad yana da kima sosai a cikin ilimin hadisi duk da kamar yadda nace muku in babar raddi duk wanda aka ce ko malamin zamani ko matukar da yana da ilimin ha to in ya tashi zai yi raddi ka tabbatar da cewa zaka samu gwalagwale na ilimi da kashe kanshi zai akan bincike zai tashi akan bincike ya samu kyakkyawan abin da in yayi raddi ba za a iya maido mishi ba a ce ai abin nan da kaka bai da ma inganci bai da ma kaza ya rihe bakin wancan khasumukin mai abokin husuma to yana daga ciki wannan kuma yake nuna malamai a kowane zamani suna ta tsayin daka akan yi ma sunnar annabi alaihi salatu wasalam hidima dan inda yanzu ba bibiya yake ba Dr. Mahmud ya san cewa wancan mutumin ya cicciki hadisan annabi da sahabbai da Bukhari wanda ya sahihul Bukhari nihayatul hudura sahihul Bukhari karshen tatsiniya kaga da ba ya san ba cewa wancan yayi rubutu ma balle ya yayi mishi raddi kenan bin kanawat wannan na zamani kusan ga mai karatu ya zama wajibi ya zama wajibi kaka tsaya kwalwa rihe baka san me ake gudanarwa ba wace waina ake toyawa ba a cikin ilimi zaka bar ilimi mai yawa mai dimbin yawa mai albarka yanzu rasail da buhus wanda nake tare da su sun kai dubu ɗari kuma wanda anan suke zauwa kuma da idan basira wajibin ka ne ka tsaya ka kalle su da idan basira kuma haka malamai suke yi akwai wani babban malamin hadisi a masar tsoho ne ya tsoho sosai wanda cikin janibin hadisi ya tsuha amma duk wanda ya zo a ilimin zamani ce zai sajjala doktora ko majistar a cikin ilimin hadisi in ana so a samu labarin cewa an yi bahasi irin wannan ko kuma an yi wata risala irin wannan ko an yi littafi irin wannan kawai a tuntube shi ana tuntuɓa shi da ka zo ra'isul qism zai tura ka je ka ga malam wani da ka ce mishi malam ga bahasin da nake so in yi unwanin kaza ya ce maka kakkai wahalar banza wani yayi bahasi akan shi a jami'a kaza a shekara ta kaza safaha kaza kama yayi bayani akan kaza yayi bayani akan kaza kai ko ka doka ba ka kawo sabon abu ba ka bar shi ka nemo wani yana daga cikin farallashi shi kuma da baiwar da Allah ya mishi si'atul itla' yawan bincike a tarihi babu kamar malaman hadisi duk wanda aka ce malaman hadisi ne kaje da yawan bincike babu kamar su babu kasala yace wa kana yusalli subha ya kasance yana sallata asuba wa ya'rif ahaduna jalisahu dayan mu yana sanin abokin zaman shi allazi kana ya'rifuhu wanda ya san shi wa kana yaqra'u fiha 60 ila al-mi'a ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 wannan a cikin ɗayan mu bayyasa ya arifu yana sanin abokin zaman shi ya ce allazi kana ya arifu wanda ya san shi yawwa abokin zaman shi wanda suna hura nan yan yi sahu da kai kuna sallamewa in ka waiwaya baka san ba kowa ne don saboda duhu kuma can da ka san shi ba wai wanda baka sani ba a cikin hadisin da yake cewa zuwa ɗari ya ce ƙadar hafi ruwayatul da tabarani a ruwayar tabarani ta bayyana abin ba wai ana nufin kilgawa a hakikanin yana daga cikin baban da ake kawo adadi ba ana nihin ma'anar shi ba ana nihin kwatankwacin shi yana nihin kwatankwacin ɗari ta yi a karanta ɗari da goma ɗari da biyar gomiya tara da biyar wajajen nan kawai ake ni nan ba tsaya ba za a yi aya in sura ce sai an faɗi ɗarin daidai ya ce kamar suratul haka da makamantansu nan zan mu takaita duba da lokaci don muna so mu kare na abun nan al'imamul ismaili sati mai zauwa insha Allah ga tarihin mai sharhin wannan na kasar hindu zan mu karanta shi mu ga tarihin shi saboda tarihin malamai uwa yana zaburar da mutum akan sanin me ake ciki kuma akan sanin cewa ya tashi yayi kokari wani dan kokarin ka da bai wuce cokali ba zaka san cewa kai baka ma fara ba in kana samun tarihin malamai amma in kai kwance baka karatu baka bincike sai kai ta dibin cewa ai mu ne masu kokari an samu ya muwa zuciya ta rika sa maka wannan shaidan ne kuma yake sadan ya sa maka kasala shi kuma ba haka nan bane ko ɗaya babu kuma duk wanda yake karatu ya biyo wannan marhalar muka yi su muktasar su ishiriniya su shu'ara'ul jahiliya mutum diddibi yake cewa karatu ai mun kare shi a zuciya ta ta sa haka nan baka san ba cewa baka ma fara ba akwai sanarwa wannan karatun da zan yi na gobe na sanadi arba'una hadisi guda biyu mun hudu na bugo shi akwai su wajen malam Yusuf na bugo guda 20 duk wanda ke bukata yanzu abin da zan yi wajen ba da sanadi da ijaza dan saboda ba ma abin muhimmanci wancan gamin na dauke su na muku dan saboda mutum farkon abin ne to amma yanzu abin da nake so duk wanda muka karanta kokarin wancan littafin mu sani wa duk littattafan da muke kokarin bugawa kwaɗayina ne akan mutum ya kasance ya samu littafi ba wai don kasuwa abin bane miki kuma don saboda in ta hanya ta ce mai bugo wacce lissafha ɗaya dala uku zai hudu mini ta bayan kargo kargo ake yi to in aka hudu wani littafi ko wani bahasi sai yi kokarin sa muku shi in ce mishi ya bugo ɗa kaza in ya bugo ya kama wata jika ba ishirin ko wata jika guda da goma ko da ishirin in na bada ne in ce muku kawai jika guda manuwata kowa ya samu littafin don saboda sanin babban abin da zai nuna muku duk buhus ɗin da nake aikawa ga misalin su ni babaran su nake suna wucewa ba haka duk wannan buhus ɗin da gani da idan basira nake kallon su kuma sabko su nake yi daidai gwargwado sai wanda naga illa iyaka na karance shi naga maimai ne ko ina da irin shi ko ina da kwatankwacin shi kenan wannan sai zama na gobe in muka taho in muka yi karatun nan sanadin zan hudo shi gurin rubuta suna zan bar shi rubutun hannu zan yi duk wanda ya zo mana daga littafi ya samu a hannun shi ya rubuta mishi sanadin in bashi bakka da littafin banda baka sanadin shi me yasa dan saboda an karanta bakka da littafin kusan iska ce za a ce akama amma banza ba wani abun amfanin da zai kuma a ce har kana da sanadin littafi kuma bakka da shi littafin abun kumya ne ai kuma babban guri na yana daga cikin gurin da yake sawa ma nike fatan Allah ya muni buɗe in sayi mashin kin ta fotokofi guri na a ce duk littafin da zan musa in huddo shi kawai raba ma kowa kyauta wannan ina da kyakkyawan wannan gurin yana buƙatar addu'a kuma haka nan ya zama da wasu sauran littattafai ne wanda za a sa ina farin cikin a ce mu zama kamar su Abdullahi ibn Mubarak karatun ya mushi hidima da ilimin shi ya mushi hidima da dukiyar shi ya zama na a ce littafin da za a sa komin kakane yake an sayo shi gaba ɗaya kawai an ba ma ɗalibin ilimi ya amshe shi dan saboda duk wanda ya san marhala ta neman ilimi ya san ya san yadda take ciki akwai lokacin da zai kasance littafin dala 40 dala 100 ya fi ƙarfin mutum dan saboda yanayi na rayuwa to wannan yasa nake da wannan gurin muna buƙatar addu'a Allah madaukin sarki ya kama mana kenan yanzu wannan in ya bugo mutum ya san cewa kawai ina sa shi ne ya bugo don abin ya zo muku da sauki don in kai ɗaya na aika muku na ce ku je ku bugo sai ta yi ka je inda za a ce maka jika biyu da rabi wannan yanzu da haka za a buga jika biyu da rabi zai kama amma zai ɗari uku ya kama a wajen to haka ne duk littattafan da zan sa a bugo muku haka ne suke kasancewa da wannan manuhan ne kawai don ya zo muku da sauki kenan gobe in muka yi guda ashirin ne guda goma sha tara ne aka bugo kenan duk wanda ya zo ya bada shi ya bashi ya amshi littafi a nan ma ya rubuta mashi sanadin in bashi in kuma mutum bayyada babu laifi sai ya zaman shi lokacin da ya samu sai ya taho ya mallaki littafin ya zo ga littafin ya rubuta mashi sanadin shi ya sa cikin littafin kenan wannan shine sharaɗin kawai don saboda musan kimar ilimi su biyun ne na gama guri ɗaya sai ya huddo su don saboda nemo muku sauki irin ina irin wannan mukaddima da ake yi ta mukaddima ta ta hakiki da mukaddima ta wannan da saf sura ga sura ga kaza duka hazzafi sun nace fara huddo shi wannan daga safaha ta bakwai zuwa safaha ta kaza ita ma daidai inda gaba ba karatu bane ban mu bukatar shi su wata hawami su wasu kaza da wasu bayanai da sauransu ya daidaita shi shi ma wancan ya huddo shi ya daidaita shi kenan duka dan saboda yadda abin zai zo ma mutum da sauki